أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حميا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيد الأنام محمدًا صلوات ربي وسلامه عليه الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك على كل شيء قدير وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهود الشهوات إلى جنات القربات وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
alaikum salam muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa kaddara wasa da yardarsa da amincewarsa ya tara mu a cikin wannan masallaci mai tarin albarka inda muke fassara littafi sai mai girma da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muna al'ada a cikin mizanin mu kyakkyawa ranar alkiyama ya gafarta mana kurakuranmu da duk wanda suka yi jagoranci kun haɗa wannan tafsiri ya gafarta mana rayuwar uwayenmu gaba daya sanya aljanna ta ce makomar mu da mu da su baki daya yara duk musulmin da baya da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba sa lafiya mu da ke da lafiya Allah ka tsara mana lafiya da rahmatika ya arhamar rahimin wa'inda suka rigaye mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu ya Allah ka kare mu da kasar mu Nijar Allah ka sanya mata albarka Allah ka zo mana damuna mai albarka ya Allah duk wanda yake bukatar Nijar yake yin Nijar da wani sharri ya Allah ka maida masa sharrin sa a kansa yau muna rana ta alhamis watan shidda da watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1438 wanda ya yi daidai da daya da watan shidda miladiyya haihuwa annabi isa isahar tarih shekara 2017 miladiyya muna cikin suratu maryam mun kwana a aya ta arba'in daidai sai da gabanin mun shiga cikin tafsirin aya ta arba'in da ɗaya jiya gun bayanin annabi isa alaihi salatu wassalam mun baro aya guda a sanya aka yi masu saurare ballura ba kuma su ma ba su taro ba wannan aya ta ce inda annabi isa alaihi afdalu salatu wa atammu taslim yake cewa inna allaha rabbi wa rabbukum wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budun na'am هذا صراط مستقيم wannan aya Allah ya saka ba arama da alkhairi shi ya tunatar da cewa ba mu fassara wannan ayar ba a jiya annabi Isa alaihi afdalu salatu wa atamu taslim yace wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine ubangiji da nan jumla inna harfu nasb ce wa tawkili Allah kuma ismu inna ne mansubun rabbi khabr inna marfu'un lalle Allah shine ubangiji na kuma ubangijin ku fa'buduhu dan haka ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kadai ta sa da bauta shine wani tantanta da bauta ba ni ba hada siratul mustaqim wannan shine hanya madaidaiciya ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to ka rike hanya madaidaiciya Allah ka tsara dora mu akan hanya madaidaiciya yau za mu tashi kissa annabi Ibrahim abul anbiya yulaqab bi abul anbiya baban annabawa wannan shine laqabin annabi Ibrahim alaihi afdalus salatu wa atammu taslim wanda yake a ranar mun bayanin cewa yana cikin ulul azumi na rusul wanda Allah subhanahu wata'ala ya zaba cikin manzanni guda biyar to akwai annabi Ibrahim yana cikin su sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu zuriyarsa albarka ta a tarihin duniya gaba ɗaya ba a taɓa samun annabin da shi annabi ne yansa annabi yansa annabi jikokinsa annabawa sai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da aka ake ce masa abul anbiya to sai Allah subhanahu wataala ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wasfur bihi fil kitabi
واذكر في الكتاب إبراهيم na'am إنه كان صديقا نبيا
Allah subhanahu wata'ala yake cewa wadkur ayyuhar rasul ka ambata ya kai wannan annabi mai daraja da wa ake da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce ka ambata wa mutanenka watan ai fil fil kitabi Ibrahim akan labari na annabi Ibrahim Abu al-Anbiya kenan to ka ba mutanenka labari akan su innahu kana siddiqan nabiyya lalle shi annabi ibrahim ya kasance siddiq mai gaskiya ai kathira siddiqi mai yawan gaskiya ne sannan kuma wa tasdiqi da gaskatawa gashi da gaskiya sannan kuma gashi da yawan gaskatawa to Allah ya ce annabi ibrahim siddiqi ne dan khalilur rahman siddiqi ne to bayan wannan kuma kuma sai Allah ya ce nabiyan har ya kuma annabi ne muka ce idan aka ce annabi akwai bambanci tsakanin annabi da manzo har ma muka ce kullu rasulin nabiyyin wa laysa kullu nabiyyin rasul dukkanin annabi ab- dukkanin manzo annabi ne amma kuma ba kowane annabi yake manzo ba ina fatan mun gane bambanci tsakanin annabawa da manzanni su annabawa Allah subhanahu wata'ala ya aiko su da littafi zuwa ga wasu mutane amma annabawa manzanni Allah subhanahu wata'ala ya aiko su zuwa ga wasu mutane tare da littafi amma su eh, annabawa an aiko su ne su yi gargadi ba tare da littafi ba to Allah subhanahu wata'ala ya ce annabi Ibrahim watan siddiqi ne mai yawan gaskiya ne kuma da gaskatawa baya wannan sannan kuma nabiyyar annabi daga cikin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر na'am ولا يغني عنك شيئا sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in qala li abihi yayin da ya gayi ya ga mawa li abihi ga babansa yake ce ma babansa waye babansa azara annabi ibrahim yake ce ma babansa azara ya abati ya kai babana lima ta'budu ma la yasma'u don mi kake bautawa mi ya kai ka gabe da bautawa wanda ko kuma abubuwan da la yasma'u la yasma'u ba sa ji wala yubsir sannan kuma ba sa gani wala yughni anka shay'a sannan kuma ba su ba su amfana maka da komi su ba sa jin abin da kake gai a lokacin da kake bauta musu sannan kuma ba za su ganka ba cewa ga kanan kana kokari a game da bauta musu sannan idan wata musiba ta same ka kana buƙatar yaya damuwarka ba sa iya amfana maka da komi da Allah subhanahu wataala zai kaddare ka da rashin lafiya waɗannan allolin naka ba sa ba sa iya amfana maka da komi wannan annabi Ibrahim ya fara kiran babansa ne shi yasa da'awa idan za ka yi ka fara da gida Allah subhanahu wataala da kansa da ya tashi bayani a kan akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farkon da'awa da aka ce wa anzir ashirata وأنذر عشيرتك الأقربين watan kai kai gargadi ga mutanenka famikin ga al'aqrabi makusantanka ka fare musu nasiha yasa annabi ibrahim sai yake gaya ma babansa yace ya kai baba me yake ka bautar abin da baya ji wannan abin bayan baya ji kuma baya gani kuma baya amfani ka da komi a suratu al'am Allah subhanahu wataala ya hiddo mana bayanin karara waye Ibrahim Allah subhanahu wataala ya ce wa in qala Ibrahim li abihi azara وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fito mana bayani kiri-kiri sai ce ka tuna ka tuna ya maza sallam a yayin da annabi ibrahim yake ce ma babansa azara ya kai baba me yasa kake bautawa a wani wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wa in qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha yanzu kai baba kai ne zaka rike i- a- a- a- gumaka abin bautawa kuma bai Allah subhanahu wataala yace kai ni dai ina ganin tuba wa da kuda mutanen mu kura cikin batan bata bayyananniya wannan bayanin Allah subhanahu wataala ya ƙara maimaita nasa a cikin littafi sai mai girma mu koma a shu'ara Allah subhanahu wataala yake cewa ka tuna lokacin da Annabi Ibrahim wa idh qala Ibrahim ta shige alambiyai Allah subhanahu wata'ala yake cewa walaqad ataina ibrahima rushdahu ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل na'am وكنا به عالمين
Allah madaukakin sarki yake cewa walaqad haqiqan ataina ibrahima rushdahu min qabl haqiqan mun baiwa annabi ibrahim shari'arsa mun shirye da shi min qabl tun gabani bi ma'ana tun yana karamin yaro Allah ya ce in qala wa kunna bihi alimin musu Allah subhanahu wa ta'ala mun kasance da annabi Ibrahim alimi masu ilimi masu sani game da annabi Ibrahim mun sanar da shi tun yana karamin yaro gashi yana karantar da mutanensa tauhidi sai Allah ce in qala li abihi wa qaumihi إذ قال لأبيه وقومه ماذا in
تعبدون qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi إذ at-tamathil قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون Allah ce iz yayin da qala li abihi sai annabi Ibrahim ya ga ya da baba sai ke ce ma babansa wa qaumihi da jama'arsa ma hadhihi tamathil allati antum laha aakifun wa inna ni wa kuma kana da kusance kuna botawa kun doke su allolin bauta su waye su sai suka ce قالوا نعبد إلهك ba wajadna aba قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين da ya tambaye su sai suka kasa ba shi hujja sai suka ce qalu wajadna aba'ana laha abidu kai dai ibrahim ka ga nake da karbiyarka yaushe aka aike ka yaushe ka taso har za ka dinga tsara kana tambayin wannan su waye ai wannan ba komai bane mu ma wannan gumakan mun iske kakannin mu uwaye da uwaye suna bautawa shi yasa mu ma muke bauta musu shi yasa idan ka taso kana da'awa a gida ka ce wannan bai da kyawu wannan kaza bai da kyawu ba a hadisi ba aya ba a yi zamanin manzon Allah sallallahu ba sai a dinga tambayar sai a dinga ce maka yaushe aka ame maka maka aka aiye ka har za ka zo ka dinga mana ma'ani ba a nan ne ba muka rode ka karami ai ni nake sadakin mahaifiyarka ma da za ka zo ka ce mana abin da kaza bai da kyawu to haka suka ce ai mu mun tarantar da watan uwayenmu ne da laha ajiyu game da waɗannan gumaka su dai sun jima suna bauta musu sai ya ce musu قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين
sai annabi ibrahim ya ce tsala allah sai ya ce sai annabi ibrahim ya ce laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin haƙiƙa ku dai da ku da mahaifanku uwayen wannan kakanni kun kasance a cikin bata bata mai lalla ga Allah subhanahu wata'ala da ya halicce ku yayi muku ji yayi muku gani yayi sama yayi kasa amma ku rasa wanda za ku bautawa sai ku ma kanta ba su amfani ku sai suka ce masa قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين suka ce Ibrahim ya zo wace irin magana ce kake yi kake yi wai shin ka zo mana ne da magana ta gaskiya maganar wasa ce ko kuma magana ce ta gaskiya akan abin da take gai matace abin da suke muke motawa ko kuma a'a tana wasa da ku ne sai ya ce
قال من ربكم ورب السماوات والأرض قال بل ربكم ورب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين sai annabi ibrahim ya ce bal ubangijinku ne shine da ubangijin kuma uwayenku shine uba Allah subhanahu wataala qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard Allah nan da nake muku bayani kansa nake so in tura ku akan tafarkin sa to shine ubangijin ku sannan kuma ubangijin sammai kasa sammai bakwai da kuma kasai guda bakwai kuma bayan haka allazi fatarahun shine wanda ya kaga halittar su wanda canda ba wannan saman Allah subhanahu wataala shine ya kaga su wa ana ala zalik ni kuma akan wannan abubuwan min ash-shahidin ina wa cikin masu cewa Allah subhanahu wataala shine ya halitte ku bayan ya halitte ku sannan ya halitte ku sabai guda bakwai da kasai guda bakwai sannan kuma ya halitte mahaifan ku gaba daya to sai annabi ibrahim bayan ya yi da musu wannan nasiha sai ya juya sai ya ce
وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين
ya ce ta watallahi ina rantsuwa da allah subhanahu wa ta'ala wannan tawul kasar ce ya ce na rantse da allah la'akidan na asunama lalle sai na yi makirci na nuna muku cewa lalle goma ka kuke bauta wa allah subhanahu wa ta'ala ba kwata-kwata ba su dace da bauta ba ba da an tuwallo mujbiri da bayan kun juya kun te wajen bautar ku. sai allah ya ce فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم يرجعون sai Allah subhanahu wataala ce sai annabi Ibrahim bayan sun tafi wajen bauta sai annabi Ibrahim ya dawo gida sai ya tsage gataresa sai ya je inda suke bautar a ɗakin suke bautar gumakan faja'alahu shujaza sai duka ya karkarya wannan gumakan sai ya sanya su guntu guntu duka ya karkarya su sai Allah ce illa kabira sai Allah ya kawo istisnai illa kabira duka su sai ya karya su ya kashe su illa kabirun illa kabirun lahu sai dai babban su Allah da su babban gaba daya ba komai yasa Ibrahim ya kale sa ba la'allahum yarji'un tsammanin za su gane su dawo su gane gaskiyar lamarin cewa kuma ka suke bai tsawa yanzu ga su Ibrahim ya kashe gumaka su kuma sun dawo da wajen guda sai suka ce قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين qalu sai suka ce man fa'ala hadha bi alihatina wai waye ya aikata wannan abubuwan da abin bautar mu wane ne dan ta'addan da yazo ya karya goma kanmu lalle tabbas wanda ya aikata wannan abin ya kasance azzalim yayi zalunci mai girma to ashe lokacin da yake hitowa wasu mutane sun gansu sai suke ba su labari qalu
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم qalu sai suka ce sami'na fatan mun ji wani saurayi wanda yana ambatar su da mummuna yana inkara wannan allolin namu ya ce ba allolin gaskiya bane akwai wani abin bauta kuma bayan Allah subhanahu kuma bayan wannan gumakar to mun ji su yana nuna magana kan su cewa wa in aka sa ya samu lokacin dama duka zai kudu da su qalu sami'na fatan yadhkuru yuqalu lahu ibrahim wannan mutum ma ba kowa bane ibrahim ne dan gidan nazara sai aka ce to a ji a kawo annabi ibrahim sai aka mai tambaya قالوا فأتوا به على أعين الناس Hmm.
لعلهم يشهدون sai aka ce a je a kawo annabi ibrahim a kan irin mutane a yi masa tambayoyi a kure sa Tsam- eh, tsammanin mutane za su gane cewa ga ɗan ta'addan da ya karya musu abubuwan bautarsu sai suka ce ya ibrahim qalu
قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم sai suka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina yanzu ibrahim kai ne ka aikata wa'annan mugu abu akan abubuwan bautar mu ibrahim kai ne ka kashe wa'annan abubuwan sai ya ce musu me قال بل فعله كثيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون sai ce a abal fa'alahu kabiruhum hada yace ga babban nasu ga rogan da ga shakka kuma ga yadda ga jani to ku tambayi sa eh tunda dai kun ce alloli ne ga ku an kashe ai an kashe masa jama'ar sa sannan kuma ga shi da gatari sai ku tambaye shi in ya kasance zai iya bada amsa sai suka ce فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا أن faqalu فرجعوا إلى أنفسهم laqad alimta فقالوا إنكم أنتم الظالمون
sai suka dawo bayan ya biya musu wannan magana sai suka dawo suna miki suna da tunan halin su annabi ibrahim ya yi magana ya ce da tabbe wasu mu mun san kowa ya san cewa waɗannan alloli ba sa magana suka ce faraja ila anfusihim annahum kanu zalimin sun zalunci kansu akan wannan aiki da suke yi. annabi ibrahim yana so ya kore su amma duk da hakan da yake mushrikai ne sai suka fullo da wata hayya sai suka ce
ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت
ma laqad alimta ma hakuna yataqul summa
ثم نكسوا على
ru'usihim haka ne laqad alimta ma ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت.
لقد علمت هؤلاء ma haula
لقد علمت ما هؤلاء أنتم
لقد علمت ما هؤلاء ينتقون بسم الله sai Allah subhanahu wataala ce thumma nukisu ala rusihim sai suka sussuke kawai su kowa yayi kurkure da damu suka ce ne Ibrahim kai kanka ka san da kai wannan magana cewa ba sa magana inna mutwan gumakan ba sa magana sai Allah Ibrahim ya ce qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum wa la shay'an wa la yadurukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi yanzu ashe za ku bauta wa abinda za ku kuwa za ku bauta wa wani koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala abinda baya amfani sana kuma baya son da ku kai tirde da ku da kuma abinda kuke bauta koma bayan Allah ya ce afala ta'qilun yanzu ashe ba za ku hankalta ba cewa mutumin da bai iya kare kansa da abin da zai same sa har za ku samu damar bauta wasa sai suka yi shawara suka ce idan muna so ku yi tarrusi idan muna so ku huta da annabi Ibrahim ga hanya mafita qalu harriqu ku kona annabi Ibrahim ku kona sa kona shi shi za ku zai sa ku taimaki wa ku taimaki allolinku in kuntum fa'ilina idan kun kasance ku masu aikata wannan shawara to gashi aka yi da rani aka sa aka kunna wuta sai aka jima da ibrahim ciki sai Allah ce kulna ya naruni bardan wa salamun ala ibrahim an jima da ibrahim a cikin wuta mala'ika ya zo ya taimaka masa ya ce baya bukatar taimakon kowa sai a sai da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya muka ba huta umarnin ka ta ya huta kuni na bar da zaman zo mai sanyi sannan kuma wa salamu ala ibrahim aminci ya tabbata akan annabi ibrahim karki cutar da annabi ibrahim to ga sha annabi ibrahim ya kira babansa da mutanensa ya yi musu gargaɗi to dawo a yadda muke a sautin maryam ya ce ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a ya kai baba me zai kai ka game da bautawa abinda baka ji baka ga baya ga bai ji bai gani sannan kuma bai iya amfana maka da komai sai kuma ci gaba da cewa ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik na'am
فاتبعني أهدك صراطا سويا
sai annabi ibrahim ya ci gaba da cewa ya abati ya kai babana inni qad ja'ani min al-ilm hakikan ni ya zo min daga wani ilimi wani ilimi ya zo min mana an tariqil wahyi lalle ni ilimi ya zo min an tariqil wahyi ta hanyar wahyi Allah subhanahu wa ta'ala ya tumi malaika da wahyi dan haka fattabi'ni kabi ahdika siratan sawiya da dora ka akan hanya hanya mai tsakiya hanya madaidaiciya azar shi a da annabi ibrahim annabi ibrahim yana mafabansa wa alisansa yana mushrika yana bauta wa allah subhanahu wa ta'ala a duk duniya ba aiki da yake mummunan aiki kamar shirka hada allah subhanahu wa ta'ala da wani ta hada allah taimu allah subhanahu wa ta'ala kishiya babban musiba ce shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana yana saune da tsarin sahabbansa tace alahu da bintu bi akbaril kaba'ir ba za ku so ba in ba ku labari mafi girman zunubai laifin da ya fi kowane laifin laifin zama laifin Allah subhanahu wa ta'ala laifin da babban laifi a wajen Allah kalu bala ya rasulullah suka ce eh ya manzon Allah ka ba mu labari wani laifi da ya fi kowane laifi girma قال سألني الشرك بالله يو الله سبحانه وتعالى كيشيا ya fi komi zama da yi wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka hada Allah mafafakin sarki da wani a wajen bota wa gogul walidai da bijire ma uwaye da saba ma uwaye wa kana muttaki'an rawai hadisi yace annabi na gijinte fajalasa sai ya tashi zaune kana sai yace ala ku saurara wa qawlu zur da faɗar su abinda muka gani maka ce haka ne wa shahadatu su da kuma shaida su fa ma zala yukabiruha aba hore ce anan bai gushe yana faɗin wannan maganar ba ala wa qawlu zu wa shahadatu zu hatta qulna la tahfakata hasir muka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to anan ibrahim yana son ya ceto babansa yana son ya taimaki babansa ya dora sa aka hanya ta gaskiya baban mushriki na bota wani wani ba Allah ba sai ce masa ni wahayi ya zo min an kawo min wani ilimi wanda canza ba a bar da shi kuma kai baka san da wannan ilimi ba da haka baba ka daina bautar gumaka ka dawo ka bini mu bauta wa Allah subhanahu wataala domin mu mutu mu samu aljanna sai ci gaba da ce masa
يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا
har yau sai annabi ibrahim ya ci gaba da kiran mahaifinsa ya ce ya abati ya babana la ta'budu shaytan kada ka bauta wa shaytan kada shaytan ya ruɗe ka ka bi son zuciya ka bauta wa wani wanda ba Allah subhanahu wataala ba ka bi shaytan da da'a shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira mu a cikin sauti yasin yace alam ahad ilaykum ya bani adama ألم أعد إليكم
subhanahu wataala ce ya- ashe mu dake alkawari da ku ya annabi adam ba akan kada ku bauta wa shaytan innahu yana lamarin yake shi shaytan aduwwun mubin gare ku mai nuna adawa ce bayyananniyar adawa wallahi ba abin da shaytan yake bukata kamar ya samu ɗan kwanci kisa zuwa jahannama Allah ya kare mu to sai annabi Ibrahim ya ce la ta'budu shaytan kada ka bauta wa shaytan baba ka daina biyar sun zuciya kana bauta wa shaytan kana bin karantar da shi yake mufakan cewa ya dace ku bota ga allolin nan inna shaytana lalle tabbas shaytan kana lir rahmani asiya ya zamanto game da Allah subhanahu wataala asiyan mai sabo mai bijire ma umarnin Allah subhanahu wataala dan tuntar da Allah subhanahu wataala yayi ya ya umarni a shaytan da ya bauta yayi ma annabi Adam sujada ya kiya wanda kaga Allah subhanahu wataala ya bashi umarni ya ki ya ki abin ko sabo ne kenan kuma ba komai ya sanya shi a kan wannan ba illa hasada hasada da girman kai to kai dan annabi adam ne baba kar ka biye ma shi dan ya halakar da kai game da halakar da babanka annabi annabi adam yace inna shaytana kana da rahmana asiya lalle shi dan ya kasance ga Allah subhanahu wataala mai rahama fatan asiyan mai kangara mai bijirewa game da umarnin da Allah subhanahu wataala ya basa sai sai yace يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن
na'am فتكون للشيطان وليا
sai annabi ibrahim ya ce ya abata har ya kara kiransa bai gaji ba ya ce ya babana inni akhafu ni ina jin tsoro ina ji maka tsoro an ya masaka azabu ay an yusibaka azabu min ar-rahman fil akhirah ina guje maka azabar Allah subhanahu wataala Allah ya azabtar da kai a lahira akan biyar shedan da kai fatakuna lishaytani waliya sai ka zamanto ga shedan waliyan qarinan aboki a jahannama nan ku azaba sai Allah ya sauke idan mutum ya bi kare ki karabin karantawa ta Allah subhanahu ta'ala, to zai zama to aboki a shaitan shaitan a ina alkiyama a Ibrahim Allah subhanahu ta'ala ya yi mana bayani bayan an an tura ɗan wuta cikin wuta Allah ya kare mu sai shaitan ya tashi a cikin jahannama yana kutuba Allah ce wa qala qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqq فأخلفتكم ف... ف... وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم لا تشيطان زيتي لأن جهنم باي أكاري إسابي باي أكتور قوة جدنسا لما قضي الأمر كنا إن الله وعدكم وعد الحق Allah subhanahu wataala ya muku alkawari alkawari na gaskiya cewa duk wanda ya bauta masa ya kade ta sana bauta to zai sanya sa aljanna sai shi ya ce wa wa'adtu ni kuma sai na yi muku alkawari fa akhlaftu sai na saba wannan alkawarin da ne yace wa ma kana li alaikum min sultani ba ƙarfin iyama da sauran jaka na ce ka bi ka bi ni a'a kawai na kawata maka shahawati ne abubuwan shawar duniya na ce kawai ka yi kaza yau ai Allah ghafurur rahim ne Allah mai gafara mai jikai ne to kai sakon ka ya ajima ka tuba sai ka je ka ta tabar gaza sai kuma mutuwa ta zo ta tarar da kai baka tuba ba Allah ya muku alkawari cewa idan kuka buta masa idan kuka bauta masa to zai sanya ku aljanna ni kuma sai ne muku alkawari na rubuye ku sai kuma na saba ku ya tabbata hadisi alim muhammad sallallahu alaihi wasallam a zamanin bani isra'il wani bawan allah wa da kare to wani mutum ne mai kokari abidi mai bautar allah subhanahu wa ta'ala ne bai da aiki sai bautar allah to gidan kamar sama da ƙasa ne hawa ne wani yana sama yana bautar Allah shi kuma ƙasan ƙanan yana ƙasa yau a kawo nan cikin ɗakin wacce ta zo giya ta buɗewa aka kawai ana sha sabon Allah kala-kala shi kuma ruwan yana cin yana zuwa Allah to yana buɗa yana yana tumuni yana burin ina ma a ce ya gashi da idanunsa wata rana fa ja'a shaytan sai shi ne ya zo masa fakala da Musa ya ce masa ya Abdullah ya bawa Allah makasta 40 sana yace kai shekara 40 a duniya ba abin da kake sai motar Allah subhanahu wataala shi kuma Allah madaukakin sarki ya kaddarta maka za ka yi shekara 80 a duniya yace wa zaka afuka wancan dan uwanka ne ya talazzata bi shahawatid duniya ina ta jin dadin rayuwar duniya ya sha giya ga 'yan mata ga abubuwa da dama na jin daɗin rayuwar duniya kai ka dawo daga kai sai masu sai bautar Allah kawai sallah kan kake ta yi ga ɗan wanda ta yana ta jin daɗi ga wancan ya yi mata ciki ya ji daɗi da wancan ya more da wancan wancan giya samuwa ce ta shigo ya sha ya yi biye ce ka shekara arba'in ya ce walaka alaika mithlahu ya ce kuma ka da shekara arba'in nan gaban nan falima la tu shariku dan ni ba za ka je ka taimaka ma dan uwanka ba akan sabon Allah 20 na sana na shekara 20 ka je ka more ka ji dadi ka shekara 20 ka sha giya ka ga yan mata a shekara 20 sai ka tuba ma Allah subhanahu wataala sai ka komo ka ci bautar Allah subhanahu wataala a shekara 20 sai Allah ya kalle ka mutum shiga aljanna sai ce eh haka ne ba yanzu na shekara 40 ba abin da nake sai bautar Allah ya ce ba ne ban gani ‘yan mata ba komi ni kada cikin ɗaki sai sallah da ibada kawai ya ce kai tsari na gaskiya ya more ya yi abubuwa da dama ya ji daɗin rayuwa ya ce haka za a yi zan je in taimaka masa zan je nima idan ƙara'i na shekara ashirin daga bayan sai ya tuba yanzu ƙara'i sai kuma je shi kuma ƙanan shi sharibar kamar ya sha giya nan cikinsu ya fado ya yi tsari a kwance abun ba su ba su misaltuwa da ya farka cikin maye da ya tashi ya ce ana yi ta ya ce na share shekaru na a banza ba abin da nake sai sabon Allah ya ce ina mutu a wajen hannun mazari ina mutu a wajen hannun mazari saboda ban taɓa yake da ake alkhairi ba ya ce ga uwana can ana tabbatar Allah in ya mutu aljanna za shi mi zai hana mai in je in tuba in bi sabuje mu tabbatar Allah subhanahu wataala har Allah ya kashe ni akan wannan yanzu shi wani yayo niyyar da zo ya sabon Allah shi kuma kanan ya kudurta a zuta zai je ya bauta wa Allah a cikin abin da ya saura cikin shekarunsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakin da baya kariya sai ya ce a lokacin da wancan zai sabbo shi kuma wannan ya taka fa wata alaihi sai ya kumtike ya faru a kansa sai suka mutu gaba daya sai suka yi sai suka mutu gaba daya yanzu ga wancan ya share shekara arba'in yana mutar Allah subhanahu wa ta'ala wannan bai taɓa aikata aiki alkhairi ba amma ya yi kyakkyawan niyya zai iya bota wa Allah sai ne ta bisa masa kusan wa shiga aljanna sai suka yi shiru annabi ce wanda wanda yake sabon Allah wanda ya sha giya ya bi in ma za shi shiga a kasar da kyakkyawan niyyar saboda ya tuba ya bar sabon Allah zai je ya bauta wa Allah wancan da ya niyyar karani ya dawo ya sabon Allah shi Allah subhanahu wataala ya tura wata wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah zai Allah ya ba mu labarin shaytan a jahannama zai ce da jama'arsa Allah subhanahu wa ta'ala ya muku alkawali alkawali gaskiya cewa ku kare mutuncin kanku ku ji tsoron Allah ku bisa da bauta ya ce wa atakum ni kuma sai ne zo ne muku alkawali cewa ai har yanzu sauran har yanzu wasu kai ce a treasure akwai sauran shekaru gaban ka haba malam ka zo ka bata rayuwarka kana da shekara 25 baka zama sai sa hula da riga a dajin lafiya baka yan mata ba mai sashi baka zuwa wajen fakare ka nini wani ɗaya abokinka ne tare aka yi bikin tare takalarsu guda muke amma wacce ku bikin ce wacce kuma kama da ke shi ce kai nisa ba za ka je ka yi ba sai na rudar da ku nemi ku alkawari alkawari na shirme kuma sai na saba damar saba alkawari a yi ne sai ce kaga wayanci suka bauta wa Allah Allah ya cika musu alƙawari su shiga aljanna yace wa ma kana li alaikum min sultan min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li yace ba a ƙarfi ya sanya ku ba a cikin kwantiki na a'a kawai farfagan da nayi dama shedan shedan yake dibin da ɗan adam wani ka fi so a rayuwarka sai jarrabe ka ta sai ya zo ya ta yi maka khiyali a cikin nan idan kuɗi ne ka fi so a rayuwarka sai dinga kama sai hanyoyi su na na riba sai su dinga buɗe kewa sai a kira ka kawai alhaji ana buƙatar rancen miliyan guda nan zuwa wata biyu za a baka miliyan guda da cika ɗari biyar sai ce ai duka ƙarin kuɗin shiga ne me yasa ba za ka bayar ba zai taimaka ruɗi na shirme kawai sai ce falata da ruri duk wanda ya samu kasa cikin jahannama kada ya kuskure ya zarge ni walon wa kusa ku zaɓe kawo ne ni ba zan iya cire ku daga cikin wannan azabu ba ko ba ba za ku iya cire daga cikin wannan azabu ba Allah ya kare ni shi ne annabi Ibrahim sai kira babansa ya ce baba ina ji maka tsoron ka zamanto abokin shi da a cikin jahannama babansa ya ce masa ƙwada ƙwada arabibun na ta'an aliyati ya ibrahim la'in lam tantahi la'arjumannak wa hajurni maliya
sai babansa azar ya ce ƙala a rajibu anta an ali hadiya ibrahim ai a mu'uridun anta yanzu kai ma ibrahim kayi ta waye garin bautar mu Allah na da nake bauta ma shi kake ta waye kai ne mummunan magana kan sa la illam tantahi idan ba bar wannan zancen ba la arjumannaka nasa ajihika yace ba ma shi ba wahadu ne mai ya kaba gidana ka take ba da gure wannan lokaci ka fita ka bar min gidana wani ɗan lokaci shi yasa wallahi a matsayin ka na matashi idan ka rike sunna a gidanku idan ba gane suna ba sai kayi hankali za ka dinga ganin abubuwa da dama za ka dinga da abubuwa da tsangoma da dama matan ka ce ta rike sunna ka zama to kai gidanka sunna ce to wallahi sai kayi hankali za a gai maka magana ta bacin rai ka ba ta haƙuri wannan ya faru da sahabban manzan su da dama irin su mus'ab bin umayr wanda mahaifinsa har ta waye ta yi mutum ne wanda ya ji daɗi a gidansu ya ji daɗi yana yaro ƙarami duk abin da yake buƙata ana yi masa duk abin da yake so a gidansu ana yi masa amma daga da ya ce ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala cewa alai muhammadu manzan Allah ne daga ran na aka yi barambar ma da shi a gidansu yadda ke lokacin da mus'ab bin umair ya rasu likafa da ke ishe shi ba baban sa mai kudi ne a garin makka amma likafa da sa yayi kadan to da ka sai kai hakuri sai mu yi hakuri a matsayin mutum ta sa sai mu yi hakuri sanakon matashi da kake da amfani da yawa ka ji annabi ibrahim can mutane sun ce ina hunde sami ina fatan mun ji wani saurayi kuma a kaɗa Allah ya labarin nan mun fitiyar su samari ne ashe a matsayin ka na matashi samari ana buƙatar rayuwar mutu wa kama ke ne ya ce ya kai ibrahim idan ba ka bar wannan zancen ba akan alloli na la'artu mallaka na sa a tehe da duwa na sa a tehe da ke duwa sannan kuma wahadar nimaniya kabar min goyi kabar min gidana kabar min a wannan lokaci falatu kallin kada ki fuskar ki ma mai magana wala ta tami ma yi kuka ka tawo da in wani abu ya samu sauka ta gidana ban gayyace ka ba sai ya ce masa قال سلام عليك سأستغفر سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا da baban sai masa wannan maganar sai yace salamun alayhi aminci ya tabbata gare ka kaga ana karanta da mu ko da ko samu matsala ta akida da mahaifanka tun ka kuskure ka tozo kare su gashi babansa ya kore shi daga gida amma bai bai wata magana ba ta batanci a kansa abinda yace salamun alayka aminci ya tabbata gare ka ina nema maka amincin Allah sa'astaghfiru laka rabbi zan ci gaba da niyyar ka gafara ubangiji na zan nemi Allah subhanahu wataala ya shirye da kai niyarsa innahu kana bi haqiya lalle Allah subhanahu wataala ya kasance gaba da ni watan haqiya idan na roƙe sa idan na roƙe sa ina sa tsammanin Allah subhanahu wataala ya kaga addu'a ta to uwaye ku dinga musu addu'a ku dinga musu addu'a annabi ibrahim gashi ya kira babansa babansa ya zo da shi gida amma ga addu'a ne ba sai zan ci gaba da nima maka kafara ta ubangiji na sai Allah subhanahu wataala yake ce mu
wa a'tazilukum wa ma ta'buduna min dunillah
na'am وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا baya annabi ibrahim ya ce masa idan kana bi hafiya lillahi subhanahu wataala kaina mai tausayawa ne idan dai addu'a ina karba sai ce wa akbar sallah ya ce wa wa atazilu ai sai ufarikum salbar ku wuri salbar zarabu da ku zarabu da alin gutar su a dai babu su ba to zarbai wa ma ta rabu min dunillahi da alin kuke bota wa kuma ya Allah subhanahu wataala وعدم التزوج الله سبحانه وتعالى يبان جوية الدنيا على حقري عسى أن لا أصبر بعيدا من شركها إن أخاف الله إن شاء الله.
وذنبه من شاء الله سبحانه وتعالى سيدك سيأتوا سألت فلما اعتزلهم
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله نعم وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا da نبيا Allah ce falamma atazalahu yayin da annabi Ibrahim ya ya ya nisanci mutanansa ya bar su da min suke bota ko ko baba ya Allah subhanahu wataala wa ma ya'buduna min dunillah da min suke bautawa kuma bayan Allah da kuma kan wa habna lahu ishaq sai Allah subhanahu wataala sai muka ba su kyauta da da da annabi ishaq dan nasa ishaq wa yaqub sanan kuma ka ba sa ma wato yaqub jika na da ita wata aya wa kullum ja'alna nabiyya Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar min su wa'innan da shi sahaba da dan dan sa yaqub ja'alna nabiyya musa ya su annabawa malamai suka ce yana da cikin baiwa ta Allah subhanahu wa ta'ala idan kaga ana sabon Allah kai ne suna kai aka kikir ba to ka nisanci da sabon Allah yana da cikin abin da su- Allah subhanahu wa ta'ala zai baka wata kyauta da cikin wannan abin idan ka bar abu dan Allah kashi annabi Ibrahim ya bar iyalinsa uwayensa suka haife sa da jama'a sa familinsa gaba daya saboda shirka bayan ya bar su cikin rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa hamna la sai muka ba shi kyauta ta annabi Ishaqa bayan annabi Isma'il sai Allah ce kullun ja'alna nabiyya to muka ba shi Ishaqa Ishaqa da ya aika sai muka ba shi da annabi yakubu shi ma yakubu sai muka bashi dan da kuma annabi yusuf sai ce wa kullun ja'alna nabiyya dukkan su wani musanya su annabawa wa wahabna lahum min rahmatina وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا sai Allah subhanahu wataala ya ce wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliya ay wa atainahum min min rahmatina sai muka ba su da muka ba su kyauta ta rahama da wajen mu wa wacce wata rahama ce ta annabta Allah so ya sa su annabawa ga shi annabi dan sa anniyarsa guda biyu annabawa sannan kuma ga shi dan jikarsa annabi kuma kama kullun sa annabi wannan rahama ce Allah ce wata Allah da wani misali shi din alayya sannan kuma muka sanya game da waɗannan mutanen rashi muka ba su ya musu sanya musu hanci wanda yake na gaskiya kuma ana ambaton su ana yabon su a kodin yaushe annabi ibrahim ya yi gwarmaya duk da kaga aka zo bayanin kan tauhidi sai Allah subhanahu wataala ya kawo annabi ibrahim وجعلنا له لسان صدق عليا لا يكمت وانا اقول ما تسمعون واخر دعوانا الحمد لله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يسلمك على الإنسان الكريم الشدة على رب الناس أو أن مصنعات أو أن قري دكان إن سوق من يكسوا من رب الله سبحانه وتعالى أبين سوق كرات دمشي من رب الله نبوك سيدنا أيكتاما يا سكام أيكتاما نهني كما من رب الله سبحانه وتعالى يتقين musamman ma yau kenan wannan darasi na na yau ya dubu kenan kissa ne na annabi Ibrahim wanda muna ganin cewa yadda wannan annabi yake jan hankalin ma'aikin nasa bisa ga al'amuran da suka kasance cewa al'amura ne na yabo al'amura wanda suke ba na musulunci ba ya dawo zuwa ga al'amura na musulunci saboda haka a matsayin muna yara duk lokacin da muka fahimci wani abu wanda wayanda suke na gaba gare mu su fahimce shi ba to a hankali muke tafiya da su ta yadda za mu ganin cewa an fahimci waɗannan al'amura domin ya zama ko cewa ayyukan musulunci aiki da abin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta mana da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana idan insha Allah an kai ƙarshen kenan darasi ne sai dai kenan darasi ne kuma ya Allah ya kare kenan ba za a samu damar gabatar da shi ba a cikin wannan masallaci kasancewa ɗan uwa mala abdulaziz da Allah maɗaukakin sarki ya arzikta sa da hana cewa littafi na Allah maɗaukakin sarki saboda haka ake gayyata 'yan uwa gaba ɗaya waɗanda suka shiya su isan ma waɗanda ba ba su shiya ba kenan za a gabatar da kenan wata sabga ta watsar da shi wannan littafi na Allah makokin sarki da 'yan uwa kenan bakin kofar gida mai martaba sarki na tawa kenan bayan sallah na lishai kenan wannan karatu karatu ne wanda an kwanaka da cewa lalle ya sanya sa a cikin kansa sannan kuma an rage ayi a sikirinsa a cikin kartumema kenan yana da kyau ya zama to cewa dukkanin yan uwa waɗanda suke bukata idan aka halarta wannan wuri kenan sai a watsar da shi kenan cikin kwamfuta da abin da ya kama da wannan da kuma al'amuran suka shafi internet irin na wayannan al'amura na zamani ya zama tun cewa ne duniya duka sun shaida da wannan al'amura yana saboda haka kuma dukkanin wanda Allah makogayen sarki ya arzikta sa a samun irin wannan ni'ima to yana da bukatar addu'a kwarai zuwa ga yankuwa saboda Allah makogayen sarki ya taimake ta da tsarewa abin nan da ya halarci cikin littafinsa da cikin kansa tare kuma da aikatawa abinda Allah mahaukacin sarki ya farlanta na aikatawa saboda haka kenan insha Allah ƴan uwa kenan Allah ya kare canza halarta bakin gidan sarki insha Allah a gabatar da wannan wannan kenan sabga da ake son a gabatar su Allah mahaukacin sarki ya ba mu iko halarta a wannan wuri insha Allah Allah mu da cikin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللهم صل على محمد وسلم ربنا على ناصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذياب همومنا وهمومنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا باعد بيننا وبين الشيطان ربنا باعد بيننا وبين الحاسدين ربنا باعد بيننا وبين الحاسدين ربنا باعد بيننا وبين المنافقين ربنا باعد بيننا وبين الفقر كما باعدت بين السماوات والأرض وكما باعدت بين المشرق والمغرب ربنا ارزقنا برزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Allah ya